فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta alhamis a yau muna 24 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina tana da shekara 1447 22 ga wata afuwan 22 ga al-muharram shekara ta 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda yake shine daidai da 17 ga watan 7 shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasin mu na 32 a cikin littafin Al-Mi'atun Nasawiyya min al-Ahadith an-Nabawiyya na babban malami Fadilatu Sheikh Salih bin Abdullah Al-Assaf Allah madaukakin sarki ya mishi rahama a wannan majalisi mai albarka a nan gidan prime minister sa'u bakal tafawa balewa da ke nan titin kofar ran a nan cikin garin bauchi muna roƙon allah ta'ala ya gafarta ma sa'u bakal tafawa balewa mishi rahama darasinmu na baya mun tsaya ƙarshen hadisi na 65 wadda yau insha allahu ta'ala za mu tashi kan hadisi na 66 الحديث السادس والستون عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الذنب أعظم عند الله فقال صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك قلت ثم أي قلت له إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال أن تزاني حليلة جارك رواه مسلم an karɓo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'udin allah shi kare yadda a gare shi abdullahi dan mas'udin ya ce sa'altu rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na tambayi manzon allah tsira da amincin allah su kare tabbata a gare shi na ce da shi ayyu zambi a'azamu inda allah a cikin zunuban duniya a wajen allah wani zunubi ne ya fi girma wani sabon Allah ne mutum zai yi mafi girma tsakanin shi da Allah ƙala sallallahu alaihi wasallam sai annabi tsira da amincin Allah su kada tabbata a gare shi ya ce an ta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka shine ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi shi kadai ya halicce ka wannan shine zunubi mafi girma in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Ƙwala Abdullahi ɗan Mas'udin ya ce, Ƙultu lahu sai na ce da shi, inna zalika la'azim. Na ce da shi, e babu shakka wannan kan babban laifi ne. Allah ya halicci mutum shi shi kaɗai, kuma ya tashi bauta ya haɗa shi da wani wajen bauta, ba shakka wannan laifin ya yi girma. Ƙultu lahu thumma ai, sai na ce kuma sai wanne bayan wannan, ƙwala sai ce thumma an tuzaniya halilata jarika. Abu na gaba shine ka yi zina da matar makwabcinka rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadithin ruwayar wannan ta kawo laifuffuka guda biyu ruwayan da ta fita cika ita ce ruwayan da ta kawo laifuffuka guda uku shine ta hada da an taqtula waladaka makafata an yat'ama ma'aka shine mutum ya kashe ɗansa saboda yana tsoron kar ya ci abinci tare da shi abu na farko dai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara da shi shine an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi shi kadai ya halicce ka wannan shine laifi mafi girma a wajen Allah duk wani zunubi da mutum zai yi girman zunubin da fadin shi da matsayin shi a wajen Allah yana bayan a ce mutum yayi shirka idan mutum yi ma Allah shirka to babu shakka ya gama kaiwa makura ya kai bango dungu na ƙarshe na laifi tsakanin shi da Allah zunubi mafi girma a wajen Allah shine shirka da haka duk abin da mutum zai yi ma Allah na laifi to wannan laifin mai sauƙi ne a wajen Allah matukar shirka bata shiga ciki ba amma daga lokacin da mutum yayi shirka to kai tsaye ya katse alakan da ke tsakanin shi da Allah ya raba gari da Allah subhanahu wataala wannan yasa saboda girman laifin shirka da matsayinsa yasa Allah tabaraka wata'ala ya ambata a cikin alkur'ani cewa duk wanda ya mutu yana yi Allah ba zai yafe mishi ba Allah ba zai gafarta mishi ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya mutu yana ma Allah shirka to Allah ba zai yafe mishi ba Allah baya yafe mutum ya mutu yana masa shirka kamar yadda ya tabbata a cikin hadithul qudsi Allah ta'ala yana cewa ya ku bayina inda ɗaya daga cikinku zai zo min da zunubi cikin duniya amma kuma babu shirka a cikin wannan zunuban nasa ni ma zan cika masa duniya da gafara kenan mutum ya zo da zunubi cikin duniya an yi mishi gafara cikin duniya shi kenan an gama wanke shi amma sharaɗin shine ya zama babu shirka a cikin laifuffukansa idan shirka ya gitta a cikin laifuffukan in shirka ta gitta a cikin laifuffukan to babu shakka kuma an samu matsala wannan shirkan kuma duk wani nau'i na shirka da aka ce shirka ne to mu nisance shi sawa'un babban shirka ne ko karaman shirka domin ita kanta karaman shirka an ce mata karaman shirka ne saboda akwai wacce ta fita ba wai dan ita din ba laifi ba ai kamar misali ne kamar da ɗauki gajeren wando ne idan babba ya sa sai ta zama masa gajera gajere idan yaro ya sa fa sai zama masa dogon wando a shi kenan wannan gajeren wandon an gane cewa shi gajeren wando ne don akwai dogo ba wai don shi ɗin ba wando ba ne saboda haka haka shirka take an ce wannan ƙaramin shirka ce don akwai babba ba wai don ita ɗin ba shirka ba ce haka duk abin da mutum zai yi a duniya in dai ya yi shirka to ya raba gari tsakanin shi da Allah ya raba gari tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala da yawa daga cikin mata suna fadawa cikin da'iran shirka saboda mafiya yawa a wajajen darussan mata da karatuttukan mata an fi muku wa'azi akan zamantakewan aure yau inda za a ce muhazaran mata ce a ce za a yi magana akan haƙƙin Allah akan bayi sai mata su ji muhadarin ta yi bambara kwai saboda ne suna ganin wannan maudu'in ba da su ya dace ba su maudu'in da ya dace da su zamantakewan aure mallakan miji zama da kishiya wannan shine maudu'in da ya dace da su wayannan su ma a gyara su abu ne mai kyau a kyautata mu'amala da miji a kyautata mu'amala da kishiya a kyautata mu'amala da 'ya'ya amma mafi girma wadda yake mafi girma shine gyara mu'amala da Allah shine gyara mu'amala da Allah saboda haka laifi mafi girma a wajen Allah shine shirka duk abin da zaki ma Allah na laifi a duniya matukar baki shirka ba to da sauki matukar baki shirka ba to wannan abin mai sauki ne duk wanda kika gansa a cikin wuta Allah ya kai shi wuta ya ajiye shi a wuta babu ranar fitowa wallahi laifinsa shirka ne laifin shirka ne saboda rahamar ubangiji ko da a ce mutum ya shiga wuta saboda wani ƙaramin laifi saboda rahamar Allah da gafaran Allah da afuwar Allah da yadda Allah yake da kau da kai akan laifuffukan mutane to babu shakka Allah zai mishi afuwa ko da ya shigar da shi wuta wallahi zai fitar da shi amma duk wanda ya kuskura duk wacce ta kuskura ta isa gaban Allah a cikin laifuffukanta a cikin rekod ɗinta a cikin fayil ɗinta a cikin abubuwan da suka wakana tsakaninta da Allah akwai shirka a ciki wallahi in Allah ya ajiye ta a wuta babu ranar fitowa babu ranar fita haka duk abin da za a yi a duniya to banda wasa da tauhidi duk abin da za a yi sakaci da shi banda wasa da tauhidi wannan shine mafi girma wannan yasa Allah ya sanya mana ita a cikin sallah kullum muke maimaita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kullum muke maimaitawa ba don komai ba sai dan saboda a tabbatar mana da tauhidinmu idan za mu yi sallah a salloli guda biyar na farko za a kira sallah za a karanta mana ashhadu an la ilaha illallah a kiran sallah sannan za a tada ikama za a karanta ashhadu an la ilaha illallah saboda ana so musulmi la ilaha illallahu ta tabbata a cikin zuciyarsa ko yaushe shi yasa ibadunmu lokaci bayan lokaci sai a ce a maimaita mana la ilaha illallah a maimaita la ilaha illallah saboda musulmi ya dinga tuna fa da gaske ba wani abin bauta bisa gaskiya in ba Allah ba Allah shi kadai ne cancanta a bauta mishi duk wani wanda aka bauta mishi koma bayan Allah to an bashi haƙƙin da ba nashi ba an bashi haƙƙin da ba nashi ba haka mai cancantar bauta shine shi kadai Allah saboda haka laifi mafi girma shine mutum ya yi ma Allah tarayya duk abin da mutum ya yi ma Allah mai sauki ne akan a ce ya yi ma Allah tarayya hada Allah da wani wajen bauta wannan laifi ne gagarumi Allah ka samu dace da aka yace an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka ka sanya ma Allah kishiya bayan Allah shi kadai ya halice ka Kala ya ce, Ƙultu lahu sai na ce da shi, inna zalika la'azimun, sai na ce da shi, e ba shakka wannan ko babban laifi ne, a ce mutum ya yi ma Allah shirka bayan Allah shi kaɗai ya halicce shi, bai yi tarayya da shi wajen halitta ba, ya ce babu shakka wannan laifi ne mai girma. Kala sai ya ce, Ƙultu sai na ce, sun ma'ayu, to bayan nan sai wanne, Kala sai ya ce, sun ma'antu zaniya halilata jarika, shi ne ka yi zina da matar makwabcinka wannan malamai suka ce ba wai an takaita akan makwabci bane don a nuna cewa zallan makwabcinka na gida ana nufin mutum ya yi zina da mata wacce ba muharramansa ba sai dai an kawo matar makwabcinka saboda in mutum ya yi zina da wata mata a can nesa to zina ce zalla amma in ya yi zina da matar makwabcinsa zina ce haɗe da cin amana saboda haka ita kanta zinin martaba martaba ce matsayi matsayi ne mataki mataki ne mafi kololuwa a matakan zina shine mutum ya kwanta da mahaifiyarsa wannan mafi kololuwa kenan mafi muni a babin zina manzo Allah kuma ya nuna mana an koma babin riba kuma shine mafi karanci kenan eh mafi karanci sannan sai ya ce kuma mafi girman riba shine mutum ya dinga sake harshensa yana cin mutuncin dan uwansa ya nuna kenan a wajen Allah laifin mai cin mutuncin dan uwansa ya fi girma sau saba'in sama da wadda ya zina da mahaifiyarsa Allah ya kiyaye daga sannan mutum ya yi zina da wacce take muharramansa yassa ko kanwarsa ko wata wacce take muharramansa kafin a iso zuwa kan 'yan uwa makwabta sannan zuwa ga sauran mata saboda haka manzala ya ce wannan yana daga cikin laifi mai girma mutum ya yi zina da matar makwabcinsa sannan a wata ruwayan ya kara da shine an taƙutula waladaka ta hafu an ya ta'ama ma'aka shine ka kashe ɗanka saboda wai kana tsoron kar ya ci abinci tare da kai kamar yadda ake a jahiliya idan mutum ya haihu an haifa masa ɗa sai ya yi lissafi sai ce to wannan ɗan daga zuwansa yau yau din nan ya zo na yi asarar dubu biyu a yau din nan saboda haka ɗan nan ya zo da faran kafa sai a kashe shi ko a canfa watan shawwal ko watan safar da ɗan da aka haife shi a wayannan watannin a kashe shi saboda ana ganin cewa wannan wata ne da ba na alheri ba ba ɗaurin aure a watan babu tarewa a sabon gida a ciki babu haihuwa a ciki duk ɗan da aka haife shi a wannan watan kuma za a kashe shi saboda ana ganin cewa ya zo da faran kafa kamar yadda hausawa ke cewa ya zo da faran kafa to ai kuwa in za a bi abin da ya dace ai wanda ya zo da faran kafa rungumar sai kamata ya yi to in ya zama na wanda ya zo da faran kafa an kore shi to wanda ya zo da baka kuma fa ai matsala ta girma kenan to saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace shine ka kashe danka wai kana tsoron kar ya ci abinci tare da kai shine Allah yake fadi a cikin alkur'ani wala taqtulu awladakum khashyata imlak nahnu narzuquhum wa iyyakum Allah yace kar ku kashe ƴaƴanku saboda tsoron talauci don da ku da su duk muke azurta ku a wata aya yace wala taqtulu awladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum kar ku kashe ƴaƴanku saboda talauci da ku da su duk muke azurta ku malamai suka ce ayoyi guda biyu sun yi magana wannan ta ce karu kashe saboda tsoron talauci ma'ana shine talaucin bai zo ba tukunna ku kashe 'ya'yanku saboda kuna tsoron mustaqbalinku ko su din zai zama talauci sai a kashe su Allah ya ce karku yaka wannan kuma karu kashe 'ya'yanku saboda talauci sun zo lokacin ana talauci to karu kashe su domin din ku iyaye kun yi talauci ba shi ke nuna cewa 'ya'ya ma za su yi talauci ba din da arziki da talauci ba wadda gadansa ne Allah ne ke kasawa ya ba ma kowa lokacin da ya ga dama da arziki da talauci duka jarabawa ce ta ubangiji da Allah yake ajiye ta a inda ya ga dama in Allah ya ga dama ya jarabe mutum da arziki in ya ga dama ya jarabe shi da talauci wannan duka ganin daman Allah ne babu wanda aka ce gadan danginsu ne arziki kowa a danginsu ya yi arziki ba wanda kuwa aka ce gadon danginsu ne talauci kowa a danginsa ya yi talauci babu haka duk wanda zai zo duniya yana zuwa ne da arzikinsa yana zuwa da arzikinsa ne ba wanda yake zuwa duniya don ya ci arzikin wani babu kowa in ya zo ya taho ne da nashi arzikin babu kuma wanda ya isa ya tsallake iya limit ɗin arzikin da Allah ya rubuta masa zafin nema da iya dabarbaru da sanin tattalin arziki baya sa mutum ya yi arziki baya sa mutum ya yi arziki sanyin jiki da sanyin gwiwa da bi sannu-sannu baya hana mutum ya samu abin da aka kaddara masa haka babu wanda ya isa ya ba mu wani abin da Allah bai bashi ba babu kuma wanda ya isa ya hana wani samun abin da Allah ya rubuta mishi haka kowane ɗa in zai zo duniya yana zuwa ne da arzikinsa yana zuwa ne da arzikinsa yasa wannan shine tunanin ta yawa daga cikin mutane wadda har zaka ga har wasu daga cikin malamai masu wa'azi za su gaya wa mutane cewa a dinga fulanin na haihuwa mutum ya haifi guda uku ya tarbiyyantar da su ya yi wane ne ya yi wane ne ya yi kaza karancin 'ya'ya ba shi ke sa mutum ya iya ba su tarbiyya ba yawan 'ya'ya ba shi ke hana mutum ya iya ba su tarbiyya ba tarbiyya 'ya'ya suna samu ne daga waye shi mai ba da tarbiyyan ko ɗa ɗaya mutum yake da shi in bayi da tarbiyyar da zai bayar wannan ɗan alalace zai tashi alalace zai tashi saboda haka tsayuwar mutum akan tarbiyyan 'ya'yan shine ke taimakawa wajen ci gaban tarbiyyan 'ya'yan ba wai yawansu ko ƙarancinsu ba ba yawansu ko ƙarancinsu ba in banda yanzu musamman zamani da ya zo da yawa yawan mutane suka lalace idan ka samu gidajenmu a da za ka samu mace ɗaya ta haifi 'ya'ya takwas goma kuma dukansu da ingantaccen tarbiyya duka suka miƙe haka ne ko ba ka ba da ka yi samun uba ɗaya yana da 'ya'ya talatin da a cikinsu kuma ba wadda za ka nuna shi ka ce wai wannan ya kauce hanya babu amma yanzu wai so ake shi uban ba ma macen ba shi uban gaba daya haihuwansa har yanzu ya shekarar 60 ɗinsa a duniya gaba daya yayin sakar su wuce uku saboda wai wai tattalin arziki saboda tattalin arziki ai idan da hankali za a yi lissafi to yawan 'ya'yanka yawan arzikinka don duk ɗan da zai zo yana zuwa ne da sabon arziki kowane ɗan zai zo yana zuwa ne da sabon arziki mai yiwuwa kuma a samu gidajen da 'ya'yan guda uku ne amma ƙaddaransu duka talauci ne hakan bai faruwa ‘ya'ya biyu ne ko uku amma ƙaddaransu duka talauci ne duk inda duk kofan da suka buɗe to talauci ne za ta shigo din ya haifi ‘ya'ya kaɗan sai Allah ya sai wannan ya sa ƙaddaransa ya canza saboda haka wannan wannan kuskure ne kuma tunani ne na yahudawa tunani ne na yahudawa kuma shi karan kanshi yanzu aka samu mai wannan tunanin za ka samu a gidansu shine na sha uku a gidansu sai da aka jero sha biyu tukunna kafin ya zuwa na sha uku wasu ya aka wai yanzu ya ɗauko tunanin wasu yahudawa wai ya tsaya a guda uku kawai to shi a gidansu in an tsaya a guda uku zai zo ba zai zo ba Allah shi kiyaye to abdullahi dan mas'udin yace da manzo Allah ya bani wannan amsan yace sai Allah ya saukar da aya a cikin qur'ani ya gaskata fadin maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace wallazina la yad'una ma'a Allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wala yaznun bayin Allah nagari sune waɗanda ba sa hada Allah da wani abun bauta ba su yi ma Allah tarayya sannan ba su kashe ran da Allah ya haramta sai da gaskiya sannan ba sa zina sai Allah ya jero inda laifuka guda uku kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jero su a hadisi ya fara da shirka da kisan kai sannan kuma sai zina sai Allah ya ce wa man yaf'al zalika yalqa athama duk wanda ya aikata haka ɗaya daga cikin wa'annan uku ko ya haɗa su duka Allah ta'ala ya ce zai gamu da narkon azaba yudha'af lahu al'azabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana za a ninninka masa ninkin azaba a ran tashin kiyama kuma ya dawo mai tabbata yana kaskantacce wulakantacce a gaba ga Allah ran tashin kiyama Allah kamar da tsari الحديث السابع والستون عن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال قالت أم سلمة لما مات أبو سلمة قلت غريب في أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه فكنت قد تهيأت للبكاء عليه إذا أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني فاستقبلها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال أتريدين أن تدخلي أن تدخلي الشيطان بيتا أخرجه الله منه مرتين فكففت عن البكاء فلم أبكي رواه مسلم an karɓo daga ubaid ibn umair allah shi kare da a gare shi ya ce qalat ummu salama ummu salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta ce lamma mata abu salama lokacin da mijinta abu salama ya rasu qultu sai na ce gharibun wa fi ardi ghurbatin yace to gashi mu din baki ne kuma a gari na bakunta ba da kowa gashi kuma mijina ya rasu a mun hijira daga garin makka zuwa madina mu ba baki ba mu ba yan gari ba baki ne kuma dama gata na kadai shine mijina yau kuma gashi babu shi sai ta ce to la'abkiyannahu buka'an yutahaddathu an ta ce wallahi sai na yi kukan da sai an rubuta wannan kukan a tarihi sai an ba da labarin wannan kukan da zan yi faƙuntu qad tahayyatu lil buka na zauna na kintsa tsaf zan fara kuka na yi shiri don na fara zabga kuka lilbuka yi alai idza aqbalat imra'atun min as-sa'idi turidu an tus'idani sai ga wata mata ta zo daga unguwar sa'id tana so ta taya ni kuka ta zo mu zauna a a cire dan kwali a ta da gashi ya miƙe tsaye a ɗaura hannu a kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mun shiga bala'i mun lalace mun shiga uku tana zuwa fastaqbalaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tare ta wa qala sai ce da ita aturidina an tudkhil shaytana baitan akhrajahu Allah min yanzu ke kin zo karfi da yaji ne kina so ki shigar da shedan gidan da Allah ya riga ya kore shi daga gidan Allah ya fidda shedan daga gidan ke kuma kina so ki dawo da shi marrate ne ya maimaita mata haka sau biyu yace fakafaftu anil buka sai na kame na fasa yin kukan falam abki ban yi kukan ba rawahu muslim to wannan hadisin mun yi ta wuce irin shi a baya dangane da abin da ya shafi niyaha kukan mutuwa mutum a yi mishi mutuwa ya daura hannu a ka ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan ya yi wadda ake so ya fara da inna lillahi kenan daura hannu a ka ce wayo mun shiga uku mun lalace yanzu wa zai ci gaba da ciyar da mu yanzu wa zai ci gaba da biya mana kudin makaranta yanzu wa zai kula da 'ya'yana yanzu wa zai kaza dama shi kadai ne yanzu ya tafi ta wannan ta zama mushrika kenan shi kadai ne shi kadai kayan Allah ne Allah kuma bai tafiya ba inda zai je huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin Allah bai da karshe shi Allah ba shi da karshe saboda haka a shi musulmi yana imani da duk abin da Allah ya kaddara masa na kaddara sannan kuma ya gamsu cewa mutuwar wani ba ta hana shi ya samu wani abin da Allah ya kaddara mishi duk abin da ya ga ya samu a rayuwarsa to rayuwar wani ba ita ce sila ba duk ko abin da ya rasa to mutuwar wani ba ita ce sila ba don wani ya mutu baya hana ya samu kaddaran da Allah ya kaddara mishi don wani ya rayu baya sa ya samu abin da Allah bai rubuta mishi ba Allah shine yake azulta bayinsa a lokacin da ya ga dama Allah kuma shine yake kula da bayinsa babu wani wanda Allah yake tarayya da shi wajen kula da duniya inda zaki ga wani yana daukan nauyinki yana daukan nauyin ƴaƴanki yana daukan nauyin iyalanki da sauransu ba shine a radin kansa yake yi ba a'a arzikinku ne Allah ya turo ta hanyarsa arzikinku ne Allah ya turo ta hannunsa da haka yau inda zai mutu to Allah zai karkatar da arzikin zuwa ga hannun wani zai ta wuta wani gu zai ta wuta wani gu ƙarshe ummu salama da ta faɗi wannan maganar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ce da ita zan faɗa miki wata addu'a wadda duk wanda ya shiga cikin damuwa ko wata musiba ta same shi ya karanta wannan addu'ar Allah sai ya musanya mishi da mafi alkhairi shine ki ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajilni fi musibati wa khulufni khairan minha Allah ka ka bani lada a wannan musiban da ka sani a ciki sannan ka musanya mun da wanda yafi da wanda yafi shi alheri daga ummu salama tana wannan addu'ar tana cewa to a cikin garin nan dai wani miji ne yafi abu salama alheri gaskiya zai yi wahalar samu ka tana jin abin da nauyi ai tana jin zai yi wuya a ce ga wani miji nan wai alherinsa ya fi abu salama tana cikin wannan hali sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya turo cewa yana neman ta da aure kun ga kuwa ta samu wanda ya fi shi alheri ta samu alheri kuma duk duniya ba wanda ya sa an miji irinta duk wani alherin da wani miji yake da shi yana bayan manzan Allah sallallahu alaihi sallama shi yasa da kansa yake cewa khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli mafi alherinku shine mafi alherinku ga iyalansa mana inda za a tara mazan duniya kaf muminai musulmai to wadda Allah ya fi kauna a ciki shine wadda matansa suka fi yaban alheri ta tare da shi manzo Allah sai ce kuma wa ana khairukum li ahli ni kuma na fi ku alheri ga iyalaina don ba wasu iyalin da suka yi sa'a miji irin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ne waɗanda aka ba su zabi aka ce ku zaɓa ko Allah da manzansa ko duniya suka kuma zaɓa Allah da manzansa wannan ya nuna darajansu da matsayinsu Allah shi ƙara yadda a gare su saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yace laysa minna man daraba al-hududa wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'a wal jahiliya duk wanda musiba ta same shi ya ɗaga jijiyan wuya ya mammari fuskansa ya yaga tufafinsa ya dinga ihu da kururuwa irin na jahiliya ya dinga kira irin na jahiliya manzo Allah ya ce wannan babu mu babu shi a wani hadisin manzo Allah yake cewa sautani mal'unan akwai wasu saututtuka guda biyu Allah ya tsine musu albarka yace akwai sautu mizmarin inda ni'ma duk wanda Allah ya masa ni'ima sai yayi launcin wannan ni'imar da kida Allah ya tsine ma wannan ni'imar albarka duk wanda musiba ta same shi ya zamana ya taru wannan musibar da ihu na kwalala da ihu na mun shiga uku da ihu na mun lalace to wannan da ya aikata wannan aikin Allah ya tsine mishi albarka sannan idan Allah ya karbi ran wadda ake kauna in Allah ya karbi ran wadda ake so hakuri ake yi annabi ya faɗa a hadisi sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah ya ce mali abdul mu'mini indi jaza bawa na mumini bayi da wani sakamako a wajena idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan na karbi ran masoyinsa daga cikin mutanen duniya wanda yake kauna matarsa ce mijinta ne ɗanta ne ɗan uwanta ne babanta ne ko mahaifiya Allah ya karbi ran wani naki wadda kike kauna thumma ihtasabahu sannan mutum yayi haƙuri ya nemi lada a wajen Allah Allah ya ce bayi da wani sakamako illal janna sakamakonsa guda ɗaya ita ce gidan aljanna ya sakamakonsa kenan to wanda ya yi kwalala ya yi ihu ka ai bai yi haƙuri ba bai yi haƙuri ba kawai abin da ake so shine yana daga cikin sunna da aka karantar da mu idan mutum an yi mishi rasuwa ana so a ga kwalla a idonsa ba jarumta ba ce a ce wacce kama da mahaifinta ya rasu ko a jikinta kar ki ɗauka aikin imani ki kai wannan rashin imani ne wannan rashin imani ne jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rasu a hannun annabi sallallahu alaihi wasallama sabai suka ga idansa ya cika da kwalla suka ce ma hadhihi ya rasulullah ya manzo Allah kai ma kuma da kukan mutuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadhihi rahmatan ja'alaha Allahu fi qulubi bani adam wannan wata rahama ce tausayi da Allah ya sanya a zuciyar ɗan adam duk wani ɗan adam wadda yake da rayayyar zuciya to yana da tausayi don duk wanda ya mutu duk wanda ya mutu zallan lahaza da ya shiga na mutuwa abin a gaishe shi ne abin tausayi ne eh abin tausayi ne shi yasa duk mai hankali ko da yana rigima da wani to in ya mutu sai ya saranda eh hakura shi yasa da Allah ya karbi ran tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari da yawan mutane wasu wautansu da yawa ya bayyana hadda masu fitowa suna kiɗa suna buga ganga suna buhari ya mutu buhari ya mutu wannan murnan mutuwa wadda kowa yana kan hanya ko da wata musiba da ta samu wani kai murna ai banda mutuwa don kowace musiba a duniya tana iya samun wani banda wani amma mutuwa kowa sai ta riske shi mutuwa kowa za ta riske shi kuma ba wadda ya san shi ta ina zai wuce kuma mutane suna da abin mamaki ne wani a mulkin buhari ya ci bashin 'yan fawa bai biya ba wani ya ci bashin covid-19 bai biya ba wani ana ba ma ɗalibai tallafi ba ɗalibi ba ne shi ya cika ya karɓa duk bayan ya gama wannan kuma yanzu ya zo ina yafe mu bari allah ya tsine mu shi ma azalimi ne kuma ya buɗi baki da ce Allah ka tsine ma azaliman ƙasar nan shi Allah ya tashi sai ya cire shi a ciki hadda shi a ciki domin duk wadda aka bashi bashi daga gwamnatin jiha ko gwamnatin tarayya kowane naira ɗaya kowane ɗan ƙasa na da haƙƙi a kai aka ɗauka aka baka bashi to yadda kake ganin kowane ɗan ƙasa na da haƙƙi akan shugaban ƙasa haka yanzu kowane ɗan ƙasa yake da haƙƙi akan wannan bashin da aka baka Daka in ka rike wannan bashin to bai kamata kuma ka samu bakin tsine ma wani shugaba ba wani zai ce to ai kudinmu ne na ƙasa ya kudin kun na ƙasa amma ba kai ɗaya ke da haƙƙi a kai ba ba kai kaɗai ke da haƙƙi a kai ba kuma lokacin da ka karɓa ka karɓa ne bisa sharaɗin bashi ka karɓa almuslimu na ala shuruɗihim musulmai suna kan sharuɗansu ne lokacin da zaka sa hannu ka cika ka cika ne da suna a baka bashi to wajibi ne kuma ka dawo da shi wajibi ne ka dawo da shi ta wanda ya gama tare wayannan basu sukan ya fito kuma yana kurarin cewa wallahi tsakanin da tsakaninmu da Buhari Allah ya isa saboda haka duk yadda mutum yake fada da wani ko yana gaba da wani ya kamata yau aka ce wane ya mutu ya kamata ya saurara ya kamata ya saurara dan duk wanda zai kalli matacce ya ce tsakanin da kai Allah ya isa to wannan ka ji tsoron sa wannan ka ji tsoron shi kuma kamar mutuwan shugaban kasa Buhari ai ba batun Allah ya isa ya kamata mu mu da shi ba wa'azi ya kamata mu dauka wa'azi ya kamata mu dauka abin da yake nuna mana shine duk matsayin da ka kai mutuwa tana bin ka duk matsayin da ka kai duk wannan jiniya da duk polisawa da duk mopol da duk waye da ake sakawa yau za a sa shi aka bari kowa ya tafi damuwansa ba wanda zai zauna kowa ya tafi damuwansa to ashe ya kamata mutum ya dauki wa'azi ne sai kuma ya fara hango gaba shi da me za a cika mishi ya fara hango shi kan wai ni da me zan kare ma tukunna to inda me zan kare kuma mafiya yawa galibi yan mutum ya kurarin Allah ya isa tsakanina da Buhari in ka tsaye da shi ka ce mai mai haƙƙin ka kan Buhari me kake bin shi na haƙƙi me ɗinka ya taɓa ƙwacewa wani to yanzu wanda ya ce buhari ne jefa shi a talauci to yanzu da ya tafiye arzikin mu gani mana yanzu mafiya yawan mafiya yawan mutane musamman 'yan najeriya subhanallah muna da butulci da mantuwa wani zai buɗi baki ya ce ƙasar ta koma zamanin goodluck mu kuma muna roƙon allah har abada kada ya maimaita mana kalan zamanin goodluck har abada har abada ba ma ba maino suka tashi a cikin garin nan duk wadda zai yi magana yana magana ne akan cewa a wancan lokacin yana samun kuɗi yanzu baya samu a wancan lokacin da ake samun kuɗi ga kuɗin amma kana tsoron shiga kasuwa kasuwan da zaka je saro kayan kana tsoron shiga kana tsoron shiga ga shago nan an bude ga shago nan an bude amma da mai saye da mai sayarwa ba abinci ba abinci duk inda wani bako ya dan gitta kowa ya sa ido akan shi duk inda wani bako ya dan gitta kowa ya sa ido akan shi kana shigowa cin jama'a da bakan leda ka ajiye kafin ka juya kowa ya gudu inda taya za ta fashe a bakin titin nan kafin a motsa mutanen gidan na an fita ta can kowa ya gudu saboda me saboda tsoron bom da tashin hankali kudin gashi a hannunka ga kudin na hannunka amma kana tsoron zuwa inda zaka kashe kudin kuma abinda yake lura da shi shine galibin mutane a wancan lokacin zaman banza suke yi mutum yana zaune ne wani zai samu kudi ya bashi to shi kuma buhari allah ya mishi rahama da ya zo sai ya toshe hanyar da mai bashin yake samuwa ta haram sai ya toshe hanyar yanzu shi kanshi mai bashin sai ya yi aiki kafin ya samu dama yana masa wadaga da kudin ne saboda ta haram yake samuwa to yanzu sai ya sha wahala sai ya yi noma sai ya da kutukun nakan ya samu kudin zai zo ya bashi ba zai zo ya bashi ba shi kuma har yanzu ya kasa gane kiɗa ta canza ya kamata rawa ta canza har yanzu yana zo ne yana jiran alaba ku mu samu ba zai je nemo ba haka shi kenan sai buɗi baki ce wai zon buhari ya karya mai tattalin arziki to yanzu ya tafi arzikin nashi ya miƙe arzikin nashi ya miƙe kuma abinda mutane ba su fahimta shine yau in wane ya mun laifi sai na ce ina bin shi haƙƙi in an je gaban Allah za a ɗebo ayyukansa a bani kama tsammanin da mutane suke yi shine shin in na yafe masa Allah zai bar ni a banza ne yafiyan za ta tafi a banza ne in na ce na yafe shikenan ba za ta tafi a banza ba hasali ma abin da zan samu na tagomashi a wajen Allah sanadiyar afuwa ya fi girma sama da a ce ayyukansa ne za a ɗebo a bani to yin har ya zama na cewa in ban yafe ba za a ɗeba ayyukansa a bani in na yafe kuma Allah zai bani lada daga wajen shi to wace riba nake da ita na kan cewa dolan dole sai na ga an ɗeba ayyukan shi an bani ina riba na ciki ina riba yake a ciki yanzu wanda aka wanda aka yi ta cika bashi ya ci kaddara kaji kana bin Buhari haƙi sai aka ɗebo daga ayyukansa aka bashi aka baka tsammanin ka wucewa za ka yi za ka tsaya ne bashin ƙasa da ka ci ka karɓo daga wajen shi ne sannan kuma a raba ma 'yan ƙasa ashe shi laifi ba ya kamata kowa ya ji da nashi ne ba shi laifi kowa ya ji da nashi ne abinda manzala sallallahu alaihi wasallam ya mana wasiya da shi kenan huzaifa ya ce manzala da ya ce ƙarshen duniya za a yi fitintunu na tambayi manzo Allah na ce me mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce min ibki ala khati'atika ka zauna ka dinga tuna laifuffukan ka kai ta kuka yace wal yasa aka baituk rigiman da ke cikin gidanka ma kawai ya ishe ka ba ya ka tsallaka waje ba kuma yanzu tsakani da Allah inda za a tara maza cikin masallacin fada tam ko cikin masallacin idi a kira matansu su tsaya a ce kowa ta rike mijinta duk wadda matansa ta yi korafi akan zalunci direct a sashi a wuta a cikin wannan dandazan maza nawa ne za su tsallake maza nawa ne za su tsallake to yanzu wadda yake da mata biyu da ‘ya'ya bakwai ya kasa kamewa daga zaluntansu ina ga kuma lokacin da ya samu shugabancin mutum miliyan ɗari. don in mutum na jagorantan ƙananan adadi yana zalunci to gwargwadon yadda jagorancin shi yake ƙara faɗi gwargwadon yadda zaluncin shi ke ƙara faɗi saboda haka duk masu wannan kurarin da masu wannan ihu kafin kai wannan jira kai a baka shugabancin a ga yadda za ka yi kai jira a baka a ga yadda za ka yi jira a baka a ga yadda za ka yi saboda haka mu yana daga cin miyagun ɗabi'u mu ‘yan adam shine muna da butulci muna da butulci wannan zamanin da muka tsallake zamanin goodluck za ka tashi daga nan zuwa gombe tafiyar awa biyu amma sai kai awa biyar a hanya saboda me tsabaragen bincike bincike bincike za a tsaye da ku a checkpoint sai kun yi minti talatin kuna tsaye ba ku motsa ba tafiyar awa biyar ta koma awa goma sha menene ya jawo wannan shine saboda rashin tsaro nakan tashi daga nan zan tafi zariya ana yin sallan asuba ina ta sha amma insha Allah ba mu za mu shiga zariya ba sai biyar na yamma tafiyan awa hudu biyar ta koma awa kusan goma duk ba komai ya jawo ba illa yawan bincike bincike amma yanzu Allah ya kawo mana saukinsa za mu zo shiga masallaci limamin juma'an da ya rubuto huduban zai huduban sai ya daga hannu an caje shi subhanallah limamin juma'an sai ya daga hannu an caje shi za a shigo taron wa'azin ƙasa shugaban ƙungiya na ƙasa ba zai shiga ba sai an caje shi manya-manyan malamai abin takaici ga babban malami ya daga hannu ana caje shi wannan ba abin takaici ba ne yanzu wannan ba wata ni'ima ba ce da Allah ya tsallakar da mu ita wannan goodluck da shi da jama'ansa ina rantse muku da Allah da su suka ƙara shekara takwas mulkin da buhari su ƙara shekara takwas da yanzu arewa ba labarinmu da yanzu babu labarinmu wannan ɗan sauran abin da muke gani ana cikin tsananin rayuwa wallahi da sun shafe tarihinmu da yanzu babu mu babu labarinmu kuma yasa mu ba za mu yi godiya mu Allah ba kuma tausilan wane ne Allah ya kawo mana wannan saukin to don me ba za mu yi godiya ba da yasa mu muke da mantuwa muke kuma da butulci har mutum ya zo ya zauna yana lissafin wai wancan lokacin taliya leda ɗaya naira saba'in to taliya ɗaya leda ɗaya naira saba'in ga kuma bom yanzu maganan taliya ɗaya leda ɗaya naira saba'in ɗin da ake yi tsakani da allah lokacin da talakawa suka yi tururuwa suka zaɓi buhari don allah me dalilin da yasa suka zaɓe shi ba tashin ba mamami mai ne da yawa suka zaɓe shi to ya yi sauƙi ko bai ba to wallahi ya gama abin da aka zaɓe shi don shi ya gama abin da duk wanda ya dangwala ma buhari ƙuri'a dangwala mai ƙuri'a ne don tashin ba mamamai da ake yi kuma ya tsaye da shi to wallahi ya gama ya gama saboda haka sai dai mu yi mishi fatan Allah ya mishi rahama eh sai dai mu yi mishi fatan Allah ya mishi rahama kokari ya riga ya gama ya kokarin da zai wannan kuma ɗabi'an talakan Najeriya ne kana masa fada yana zagin ka eh haka talakan Najeriya yake kana mai fada yana zagin ka mm zaka zo kawo minbari a ce bari ka yi magana a madadin talakawa a gaya mashi gabanni cewa ana cikin yanayi ana cikin kaza wannan maganan da kai sanadiyan shi wani zai zage ka fadin kuma kai kayi mishi ne zai zage ka to haka talakan najeriya yake to dama mutane tunda suka ce allah ma bai iya ba to ai kowa sai surrender kenan kowa sai surrender kenan saboda haka wauta ce ta mutane da rashin lissafi da rashin mutum rashin sanin me yake yi wai mutum ya mutu kai ka fara lissafin kana bugun kilji kana bugun kilji wai tsakanina da wane ya mun tsaya a gaban Allah yaushe kake fatan ma ka bata lokaci wajen hisabi kai da kake fata an busa kaho lokaci ɗaya ba hisabi ba azaba ka wuce aljanna yaushe ka tsaya kana lissafi wanda ku hisabi da wani yaushe kake makanka wannan fatan tsiyan don fa in ka tsaya munakashin hisabi to za a yi ta da warewa ne ka karɓo ka bayar ka karɓo ka bayar ayin da za a ƙari kenan kai ma ka karɓo ka bayar duk kai ma wasu suna bin ka haƙƙin to za ka karɓo ne ka ba wasu za ka karɓo ne ka ba wasu kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi cewa duk wanda ya yi ma wani ba daidai ba ya bi shi ya roƙi yafiyansa ya ƙi yafe masa bayan ya tuba Allah ya yafe mishi kuma ya yi wasiya matarsa ta faɗi ya bar wasiya a roƙa masa yafiya wannan kaɗai da ya kai a ce Allah ya yafe mishi wallahi ya kai a ce Allah ya yafe mishi saboda me saboda ya roƙi a yafe mai ya roƙi a yafe mai to in mu ba mu zama masu tausayi ba yaushe Allah zai tausaya mana daga wannan layin da buhari ya hau na mutuwa duk muna kan shi kuma in kai rantsuwa ba za ka yi kafara ba cewa daga mutuwar buhari a cikin waɗanda suka yi murnan mutuwansa da yawa yanzu aka sun bi shi to da yawa sun bi shi to yaushe za ka zo kana murnan kana kana murnan wani ya mutu murnan mutuwan ma kuma musulmi kana mullan mutuwan musulmi Allah ya kyauta ai kuma sai dai su yanzu waɗanda suke kan mulki mutuwar buhari ta zama musu izina eh wannan wannan dandazon da suka yi wajen jana'izan sa ba shine abin nema ba a karan farko eh sun kyauta kuma sun yi abin da ya dace amma babban abin shine daukan izina daga mutuwansa daukan izina daga mutuwansa dan dan idan mutum kamar buhari ya mutu talakawan ƙasa sun rabu biyu wasu suna roƙa masa gafara wasu suna allah wa rai to ya kamata duk sauran ɗan siyasar da ke najeriya shafa ma kansa ruwan sanyi don adi yadda talakawa suke ganin ya lalace kowa zai ba da shaida akan cewa gwanda shi akan mafiya yawansu gwanda shi akan mafiya yawansu kuma dukkansu a cikinsu kaf sun sani cewa har su mutu in ba ikon Allah ba ba za su samu soyayya a zukatan talakawa irin na buhari ba ba za su samu ba ba za su samu ba to in ya zama na wannan soyayyar da talakawa suka yi mishi ta juya wasu suna ganin Allah ya isa tsakaninsu da shi ina ga wanda da yawa ma a cikinsu sun hau mulki ne a babu masu mulki sun hau mulki ne a babu masu mulki wasu ma ba zaɓensu aka yi ba da magudi suka wuce to kuma duk za a mutu a ji a tsaye a gaban Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka kai mutum abin da ya kamata ka fara lissafi shine yanzu ka zauna kai ka bar batun suwa suka cuce ni fara lissafin ni suwa na cuta suwa suka cuce ni wannan mai sauki ne suwa suka cuce ni a wannan mai sauƙi ne amma matsalar ita ce ni suwa na cuta haƙƙina guda nawa ne akan suwa ne wannan matsala ce mai sauƙi inda matsalar take shi ne ni haƙƙin mutum nawa ne a kaina suwaye da suwaye suke bi na haƙƙi suwaye da suwaye shi yanzu buhari da ya mutu kowane ɗan ƙasa ya san shi ya san mutuwansa in an roƙa masa gafara kowa ya ji har waɗanda ba su yafe ba mai yiwa in an taushe su gaba-gaba allah ya cire musu wannan su manta su yafe amma wadda ya saci dukiyar ƙasa ko ya ci bashin ƙasa ya rike ba wanda ya san shi in ya mutu wataƙila in an tsallake unguwarsu unguwar gaba ma ba san wane ya mutu ba shi ne ba a cikin rigima shi ne a rigima ai kuma duk abin da buhari ya yi kaf a cikin 'yan ƙasa masu ce ba su yafe ba su wuce kashi 30 cikin 100 ba ba su wuce haka ba allah ka samu wanye lafiya saboda haka in mutum ya mutu abin tausayi ne shi kuma yana tabbatar mana cewa inda allah ya buɗe mana muka ga irin raɗaɗin da mamaci ke shiga ciki lokacin da zai mutu inda Allah ya buɗe mana muka ga wannan a idonmu muka ga wannan a idonmu wallahi ko yanka ka mutum ya yi ba zai mutu ka ce ba ka yafe ba saboda me saboda kai kana tsoron kai yaya za ta zo maka amma wadda wani zai mutu ya ɗauki jarka yana buga yana murna shi yana tsoron da mutuwa za ta zo mai shi yana tunanin taya za a ɗauke shi inda yana tunanin taya za a ɗauke shi shi wallahi ba zai yi mullan mutuwan wani ba don mullan mutuwa mullan banza ce murna ce ta banza yanzu yanzu yanzu nan mutum nan yana tsaye akan kafansa yanzu yanzu babu shi ya faɗi yanzu nan babu shi ya faɗi yanzu nan mutum yana zaune yanzu yanzu na ya mutu yanzu shi buhari da ya rasu a washe garin da ya rasu akwai wani babba cikin malamanmu na kano cikin jagororin tashin afirka tv 3 yana dan fama da jinya yana sallan asuba allah ya jari ransa dr abdullahi yan kaba yana zaman tahiya allah ya jari ransa da me aka an ya mutu shine zaman tahiyan yayi tsayi daga daga tura shi daga taba shi malam yari shikenan kawai min gida shikenan ya gama kuma to yanzu in ya zama na wadda yake sallah mala'ika bai jira yayi sallama ba ya zare ran shi ina ga wadda ya dauki jarka yana kida ina ga wanda ya dauki jarka yana kida wanda yake sallah fa yana gaban Allah ne amma mala'ika bai fasa ba lokacinsa ya yi ya zare ran shi ina ga kuma wanda ya dauki jarka yana bi yana kida yana rawa yana murnan wane ya mutu yanzu in ya mutu a wannan tsakani da Allah a wajen malaman fiqh sunan shi shahidi in an zo za a ce wane wane kan mutuwa ta yi kyau karshe sai dai mutum ya je ya jefa kansa inda za a zo an faɗi sunan shi a ce to Allah ya ji kan musulmi shi ba za a kira sunan shi ba kai da ce to Allah ya ji kan musulmi kawai saboda mutuwar mai mutuwar ba ta yi kyau ba mutuwar ba ta yi kyau ba kuma wadda kake murnan mutuwansa shi kuma mutuwa ko ba komai ta yi kyau wallahi don manzo Allah ya gaya mana alama ce ta kyakkyawan cikawa jinya kafin mutuwa jinya kafin mutuwa eh wannan jinyan da Buhari yake kai shekara nawa yana yi tun yana kan shugaban kasa tun yana kan shugaban kasa kuma wannan jinyar da yake kai na bugun zuciya da wane ne ba kowa suka samu yaunan citon ba in ba 'yan Najeriya ba ba kowa suka samu yaunan cutan ban ba 'yan Najeriya ba eh haka 'yan Najeriya suke wa'azi man kana ma 'yan Najeriya ba kai zuciya nesa ba yawon jini sai ya kama ka gashi dai wa'azi kake musu kuma galibi dama mu ba mu gane ni'imar da Allah ya yi mana sai ni'imar ta gushe yanzu misali lokacin da farfesa isa ali ibrahim fantami yake kan minista mutane sai suka sa ido a kan shi shi kadai a cikin gwamnati ya kamanta mada shugaban kasa in an ji an ce an sace wasu a can sai a ce ina fantami shinkafa ta tayi sai a ce ina fantami ba bangaren shi ba a nashi bangaren kuma ba a isa a soke shi ba inda aka ɗora shi ba a isa a soke shi ba a san da yake kan mulki nawa ake sayan data naira 300 yanzu nawa fa dubu ɗaya da wani abu daga saukan shi zuwa yanzu yanzu mai zagi in aka ce masa waye a kujeram da fanta mai sauka zage shi bai ma san sunan shi ba yanzu ba magana ma ya zage shi ake yi ba a waye mai sunan shi bai sani ba bai san sunan shi ba saboda haka ba halin zagin in ya tashi zai zagin mato bai san wa zai zaga ba bai san wa zai zaga ba amma wai shi fantami shi dama mai laifinsa kawai saboda alakan shi da addini dama iya laifin shi kenan saboda shi malami ne shi karan farko da aka fara a najeriya minista yana inna alhamdulillah karan farko kenan ka shi iya laifinsa kenan gaba ɗaya bi bayan wannan bai da wani laifi bai da wani laifi kuma dama mu yanzu abinda muke fata shine mu ga malamai sun shiga cikin jagorancin al'umma saboda haka musamman shi malam isa alifan tami da yake kokarin fitowa takarar gwamna a jihar gombe muna mishi fatan allah ya ba shi nasara muna mishi fatan allah ya taimake shi ya ba shi nasara dukan mu abinda muke fata kenan domin in masu ilimi ba su shiga ba yaushe harkan za ta gyaru yaushe harkan za ta gyaru duk inda aka yi dan motsi kadan sai a ce to malamai ba ku faɗa ma gwamnoni gaskiya to yanzu su malaman ku matsa su shiga gwamnatin ba batun wai su faɗa ma gwamnoni gaskiya bane yanzu su ne gwamnatin yanzu su ne gwamnatin to sai kuma ya dausaiti kuma sai ya dausaiti amma dama haka talakawa suke yi shi limamin juma'a ya hau kan mimbari shi ma ba shi da ko sisi yau da kyar aka samu 700 din cefa ne a gida ya hau mimbari ya yi hudu ba sai wani ya tsaya daga cece Allah ya tsine mishi albarka wai saboda shi bai da kudin cefa ne bayan an bincika abin da ke cin asusunsa ya fi abin da ke cin asusun shi limami to galibi mutane haka suke ba sa gane suna cikin ni'ima sai ni'imar ta gushe yanzu wannan karon da aka yi aikin hajji tun kafin a tafi aikin hajji aka yi ta samun kalubale da zage-zage tun kan aje aikin hajji wai mai laifin shi ne shugaban na hakon malamin addini ne shi ne iya laifin shi saboda shi malamin addini ne kuma duk wanda ya je aikin hajji ya dawo sai ya ba da shaidan cewa an samu saukin al'amura sosai shi ya tashi daga nan najeriya ya tafi saudiya bai yi aikin hajjin ba iya abin da ya kai shi kawai shine kula da mahajjata shi ya haƙura da nashi aikin hajjin to me iya laifin shi dama shine shi malamin addini ne a nan bauchi an yi ta tun farkon wannan gwamnatin an yi ta korafe-korafin da ake akan mala abdulrahman ibrahim idris me laifin shi ne an ba shi a sakatare na aikin hajji kuma me laifin shi saboda shi malamin addini ne to yanzu aikin hajji ba addini ba ne to suwaye suka dace da addini in ba malamai ba suwa suka dace da addini in ba malamai ba to ya ke so a yi bayan ba shi sakataren aikin hajji kuma muna nan tafiya tafiya tafiya tafiya insha Allahu sai mun ga malamai suna kan kujerun gwamnati a cikin jihar mun nan ta Bauchi malami sai yayi gwamna bi iznillah ko ba komai ka san dai da malami da jahili ba ɗaya bane ba za su zama ɗaya ba saboda haka mu dinga kokari muna zama masu kula da harsunanmu da kame bakinmu shi yasa manzo Allah ya faɗa ma Abu Zar cewa ka yi kokari laifuffukan ka su wadace ka daga kallon laifuffukan wasu sannan rigiman da ke kanka rigiman da ke cikin gidanka kawai ya ishe ka zallan rigiman da ke cikin gidanka kawai ya ishe ka kawai yanzu idan aka zo aka ce a tara maza da mata kowa a bashi grade duk wadda bai ci kashi tamanin a cikin gyaran gidansa ba ba shi ba aljanna a cikin mutane nawa ne za su tsallake wannan zallan gidansa ne mai mutum goma kacal ba zallan gidansa ne mai mutum goma kacal ya kasa iyawa da su inda za ka kira matansa ka zaunar da su wallahi sai dai su rufa mai asiri sai dai su rufa mishi asiri ballantana ka kira abokan harkansa ya cuci wancan a kasuwa ya tauye mudu a can ya yi kaza a can in an buɗi baki kuma ya ce Allah ya tsine ma shugabannin ƙasa shugabannin ƙasar nan azzalimai ne ai Allah ya ce wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimi na ba'd sunnar Allah ce sai ya daura babban azzalimi akan karamin azzalimi in ka cuci na ƙasa da kai to wanda ya fika shi ma kuma sai ya rama musu shi ma wanda ya fishi sai ya rama musu ai in an je ƙarshe kuma Allah shi ne a saman kowa sai kama kowane azzalimi gwargwadon zalincinsa nan an gama saboda haka mu yi ƙoƙari mu zamana masu kame harsunanmu musamman akan waɗanda suka mutu manzo Allah ya ce la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu ku daina zagin mamata ku daina zagin matattu saboda me saboda su sun riga sun riski abin da suka aikata ku daina zaginsu ku yanzu dama ce Allah ya baku bayan mutuwansu da ku ɗauki izina akan mutuwansu ku ƙara akan ayyukan alheri to in Allah ya ƙara muku dama bayan su wane da su wane sun mutu sai kuma ku yi amfani da daman wajen tsine musu albarka ba ku yi godiya ma Allah ba ba ku gode ba saboda haka mutuwar wani wa'azi ne mutuwar wani wa'azi ne musamman mutuwar babban mutum wadda ya kai makura a kuɗi wadda ya kai makura a ilimi wadda ya kai makura a mulki dama wannan su ne abin da ke sa mutum ya yi ɗagawa a duniya kuɗi ilimi mulki to a ce an wayi gari mai kuɗi ya mutu kwana-kwanan nan alhaji amin ɗanta ta ya mutu wadda yana da kuɗin da ita kanta ƙasar ma ya fi ta kuɗi ita kanta ita kanta tarayyar najeriya gaba daya tana karban bashi a wajensu tarayyar najeriya gaba daya asusunsa ya fi nata kauri shi shi kadai asusunsa ya fi asusun kasan da ke da mutum miliyan 200 da wani abu kakwa ya kai karshe a kudi kuma ya tafi idan mulki ne dai a kasar nan dai buhari ya kai karshe ya kai dungu ya tafi kafin shi ba mu manta ba yar aduwa yana kan mulki ya mutu yana kan mulki ya mutu yanzu nan muna gidan sa tafawa balewa ai ya yi mulki shi ma amma babu shi shi ma ya tafi idan ilimi ne mala abokar gumi ya tafi mala ibrahim bawa mai shinkafa ya tafi mala alasan sayid adam jos ya tafi mala ismaila idris ya tafi malan sayid alasan jingir ya tafi kasunan burjik malan jafar mahmud adam ya tafi mala albani zaria ya tafi mala idris abdulaziz ya mutu kasunan manyan malamai mala abubakar giro argungu ya tafi wanda suka sadaukar da rayuwarsu don karantar da addinin allah da tauhidi duka sun tafi duk sun wuce wayanda suka ba da lokacinsu sosai wajen karantarwa limamin gwallaga allah ya mishi rahama ya tafi malam hamza wannan malam hamza namu limamin mu na nan tauba babu shi shi ma ya wuce yanzu iya abin da ya saura shine gurabensu gurabensu iya abin da ya saura yi ne a zuwa ce allah sarki danin malam hamza yake tsawa ya hudu ba amma yanzu ba malam hamza danin malam ibrahim idris yake tsawa ya hudu ba amma yanzu nan babu shi iyakaci abin da za ce kenan iyakaci a haska ce jama'a ga masallacin da da malam jafar yake tafsiri na amma yanzu wani ne akan kujeran wani ne akan kujeran sun tafi babu su kuma ba labarin su yanzu iya abin da ya rage shine me suka bari a baya me suka aikata na aiki kullum mu zo mu yi karatu mu tashi mu zo mu yi karatu mu tashi za a zo a wayi gari a ce da akwai wasu masu zuwa karatu a nan da amma yanzu fa duk sun kare duka sun kare malam jafar mahmud adam allah ya mishi rahama kullum a tafsirin shi yana yawan maimaita ya ce dole ni da nake tafsirin nan in bal nan wajen dole mai jan bakin nan ya bal nan dole limamin juma'an nan ya bar nan yau mai tafsirin ya tafi saura mai jan baki shi ma kuma ko ya ƙi ko ya so ko mun ƙi ko mun so yana kan hanya duk muna kan hanya wanda suka karantar da malaman duka sun wuce su da ta ahmad biyu ke allah ya mishi rahama ima babu shi su malam abba koki su da ta aminu dini duk sun tafi duk ya dai a zo a ba da labari a ce da allah sarki da akwai malamai suwa ne da suwa ne da suwa amma duk yanzu babu su yanzu babu su saboda haka in kuɗi ne aka dawo ga su nan birjik masu kuɗi duka sun tafi saboda haka za mu tafi ita ko dama ita mutuwa in ta zo dama ba ruwanta ko da koshi ko da yunwa in ta zo ba ka ƙara kwana ko walin yi akira Allah nafsan idza ja ajalha ba ruwanta in ta zo kana jin yunwa ko ka koshi ba ruwanta kawai lokaci yayi sai tafiya sai tafiya Allah ya sa mu dace saboda haka mu kiyaye harsunanmu don Allah mu kame harsunanmu mu kuma yi addu'a muna roƙon Allah ta'ala ya gafarta ma shi Muhammadu Buhari Allah ya mishi rahama Allah ya saka makwancinsa Allah muna roƙonka in ka tashi bashi aljanna Allah ka bashi aljanna madaukakiya Allah ka yafe mishi kurakuran shi Allah ka kauda kai game da kurakuransa Allah muna roƙonka ka yafe mishi gafarta mishi Allah muna roƙonka in akwai haƙƙin wasu a kansa Allah muna roƙonka ka sallame su ta wata hanyar shi ka bashi ya wuce aljanna kai tsaye Allah muna roƙonka duk wani abin da zai tare shi daga wucewa aljanna Allah ka kawar masa da shi Allah muna roƙonka ka tsare shi daga azaban kabari Allah ka tabbatar da shi ka tabbatar da furicinsa akan tambayoyin kabari Allah ka albarkaci zuriyansa Allah ka albarkaci zuriyansa abun da yi na alkhairi Allah ka sadar da ladan zuwa gare shi kurakuransa Allah ka yafe mishi Allah ka gafarta mishi Allah ka haskaka makwancinsa Allah muna roƙonka ka gyara mu ka gyara al'amuran mu ka gyara shugabanninmu shi ma Dr. Abdullahi Yankaba da ya rasu Allah ka mishi rahama Allah ka gafarta masa Allah kamar yadda ya rasu yana sallah Allah ka tashe shi yana sallah Allah ka tashe shi cikin musawun masu sallah abinda ya na alkhairi Allah ka sa masa albarka a ciki abinda ya bari na makaranta da ɗalibai da zuriya da iyalai da marayu da yake ɗaukan nauyinsu muna roƙonka ya ubangiji Allah ka sa marayunsa kasu ta gayyara yadda ya kula da marayun wasu Allah ka kula da nashi Allah ka sa mu gama da duniya lafiya Allah ka biya mana bukatunmu na alheri sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun assalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin